الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله خطبتنا اليوم عنوانها هل أنت تعبد تعبد رمضان أم تعبد الله إخواني في الله ذهب رمضان وهاجر الناس مساجدا ولم يبق إلا الأهل ونسوا أن الأعمال بالخواتيم قال تعالى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين أرسل إلي دكتورنا جاكر جاء حفظه الله سورة لمسجد الإمام والمأمومين لم يتجاوزوا عشرة وعلق عليها ذهب الضيوف وبقي الأهل اللهم اجعلنا من الأهل لا من الضيوف Les étrangers sont partis et les habitants sont restés. Allah complète-nous parmi les habitants, pas parmi les étrangers. يا أخي المسلم أرسل إلي شيخي شيخ عبد الملك خامس حفظه الله رسالة نفيسة في طياتها للشيطان معك بعد رمضان خطتان خبيثتان الخطة الأولى خطة اليأس يوسوس بأنك قد عدت للذنب وأن وقت رمضان قد ضاع وانتهى ليقطع رجاءك في الاستمرار خطة الثانية خطة الغرور يحمس لك بأنك صمت وقمت وختمت فأنت الآن في غنى عن المجاهدة فيجرك إلى الكسل والفتور روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه الحث على المداومة على العمل وأن قليله الدائم خير من من من كثير ينقطع وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الله والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى ويثمر ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرا إخواني في الله من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مضى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما رمضان إلا شهر قد خلت من قبله الأشهر أفإن ذهب أو مضى انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بارك الله لي ولكم في في فهم القرآن العظيم ونفعنيه وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا وانا مسلمين خطب المساء يوم ترى دوات شوال شكرات ندبو تدبو تيدا تريه تدا أربعين دبقوي هجرة تمنزل ترى أن محمد صلى الله عليه وسلم وندي دي دا أشرين دبقوي دوات أكو شكرا ندبو بيدا أشرين دشدة أيوة النبي عيسى عليه السلام إياه إن كنتا عنوان وانا خطبة يا مسلمين هل أنت تعبد رمضان أم تعبد الله شن كي كان بوتا تام رمضان ليه كو كان بوتا تام الله يا أخوة مسلمين رمضان يا تهي يا هتي mutane sun nisanci masallatayya sun yi hijira sun bar masallatayya sai mutane ‘yan kaɗan kamar mutane sun manta cewar wai ayyukan nan ƙarshe ake lissahi da shi ba girin-girin ba ta yi mai dun aikin da kake aikata ka yi wata na alghairi da kake aikata ka mutu a kai shi ne al'amal bil khawatir ubangiji Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cewar ka bautata ma Allah har sai yaqini ya zo maka ai har sai mutuwa ta zo ma ya zaman to ka mutu akan wannan aiki na gari wanda annabi Yusuf alayhi salam yake ta tawaffani musliman رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin yana fata Allah ya sa karshen shi da ya zamanto musulmi yayi cikawa na gari cikawa ta gari kyakkyawan cikawa to idan mutum ya zamanto yana bauta ma Allah a cikin Ramadan yana kokari yana ayyuka na gari shine karatun alqur'ani a kowane lokaci ya yi tsari daga wannan rana zuwa wannan rana ko kowace rana ga abin da yake karantawa na wani adadi na ayoyi ko na izbai ko nisfai ko daga wannan rana zuwa wannan rana ya yi ƙoƙari ya sauke ƙur'ani ya yi ƙoƙari ya yi wannan tsari a cikin ramadan ko ya yi ƙoƙari yana sallatan wani adadi na rakawai na nafiloli amman da ramadan ya kare sai kawai ya dangane ya bari wanda za ga wai su an ce ramadan ya kama ya nemi wata sabuwar jabba ya saya ya nemi wani izihi biyu ko izihi biyar ko qur'ani ya saya ya nemi tafi don saboda yi wa allah bauta daga ramadan ya wuce ya nemi wani dan makaranta ya bashi wannan jabba daman ta yi kama da yan tini da yan makaranta izihin ma ya bada shi tafin ne sauran umma kuma ya ga wani lattijo ko ta lattijo ya dauka ya bata kenan shi da ramadan sai na shi da ayyuka na alkhairi sai shekara mai zuwa ba ruwan shi in azumi ne ba dai da shi ba dama an ce rakiyan wata ya ce a'a dama ni ban tarbo shi ba ban sana'ar raka shi subhanallah zaka ji mutane suna faɗi irin wasu kalmomi wanda kafirci ne tsantsa ridda ne amma dalilin jahilci ana musu uzuri wanda kowa yana kokari yayi mutuwa kyakkyawa wanda wannan rayuwa ba ta da tabbas ya koyan uwana musulmi ɗaya daga cikin malamanmu wani wanda ya karantar da mu a jami'a doktor jakarja jakarja ma'ana shi zakariya dan cote d'ivoire ne ya karantar da mu a jami'a ta islamiyya ya aiko mini haliya yana cote d'ivoire sai aiko mun wani foto na wani masallaci cikin masallacin da limamin da mamun duka ba su wuce mutum goma ba sai ya rubuto san shi ya rubuto ko wani ya rubuto sai ya sa na cewa ullika kama aka yi komantar aka yi ta'aliki a ƙasan wannan foton aka ce baƙi sun tahi baƙi sun tahi kenan sun tahi kamar masallacin da ka kalla kai za ka yi imajinan abin da yake kana kenan masallacin da kaga wannan hotuna adadin mutanen nan kadai to baki suka tahi babu wanda suka saura sai wanda suka zamanto yan gari yan gari suka saura sai aka ce Allah ka sanya mu daga cikin yan gari ba daga cikin baki ba shine aka traduce din shi en français étranger sun tahi baki taranje babu wanda suka saura lizamitan kenan wanda suka zamanto mazauna gari Allah ka sanya mu daga cikin mazauna gari ba baki ba kenan daman wanda suke zuwa ana cika masallaci daman wanda ba su saba sallah ne ba a kowane lokaci baki ne yanzu da azumi ya zo sai suka zo kowa yana san aljanna suka cika masallaci yanzu bayan ramadan ya huce yanzu ba wanda ya saura daman sai wanda sun saba wanda suna yin ibada ne saboda Allah kuma suna kwaɗayin Allah ya kashe su akan wannan ibada kowane lokaci ba wai su ɗan ramadan ne ba su suna bautata ma Allah ne ba suna bautata ma ramadan ba suna kwaɗayin rahama Allah ba suna kwaɗayin wa ramadan ya musu rahama a Allah da yake ba da rahama cikin ramadan kuma shine yake bada wajen ramadan kuma Allah nan yana nan shi yasa na su ba dan suna bauta kama Ramadan ne ba suna bauta kama Allah ba suna ibada bane saboda Ramadan a'a suna ibada ne saboda Allah yan wa musulmi wannan ɗaya kenan babban malamin mu Sheikh Abdul Malik Khamis hafizahullah shi ma ya aiko mu wani sako wani sako mai tsada abin da yake ciki da ya aiko min da na ga wannan na ce dama ina shirye shiryen hutuba tun shekarun jiya ko jiya na ce sai na sa shi ciki amfanuwan da na yi nake so ƴan uwa su amfana yake son ku amfana ku ji abin da yake cikin wannan saƙo na ce shiɗani yana tare da kai bayan ramadan ya yi ma wani fiye ya yi ma wasu fiye har guda biyu daga wannan fuwan sai wannan in ba ka faɗa wannan ba ka faɗa wancan sai dai Allah ya ma gamin kasar hutta na farko shine hutta na alya'a ka ya zamanto kayan ki kauna daga rahama Allah shi ko Allah yake ta innahu la ya'tu min ruhillahi illa alqawmul fasiqun babu me yake kauna daga rahama Allah sai wanda ya zamanto fasiki wanda yake yanke kauna daga rahman Allah menene shedani yake ma mutum shine yace shedani ya rika raya ma yana ma waswasi waswasi a cikin zuciyanka game da cewa lalle kai ka dawo daga zunubanka kenan ramadan ya wuce yanzu ka koma ka yi tabka tabkanka ka more abinda kasance kana yi kamun ramadan na zunubi na banna yanzu ramadan ya zo ka bari ke da yanzu ramadan ya huce yanzu sai dai ka ci gaba sai dai ka ci gaba akan zunubi da ka kasance kana yi kuma lokacinka lokacinka na ramadan lokacin ramadan lokacinka da ka lalata cikin ramadan kenan mu hore wanda baka yi ba cikin ramadan wannan lokacin ya tafi yanzu kenan ka dawo ka more sai yanke ma kauna da rahama Allah sai yanke ma kawai yanzu ka ci gabanka ka tuka more aljanna ta mai rabote karuwa sharawaki aljanna take ta mai rabote irin da shedanun nan mawaka suke fadi daga duniya sai dan duniya sai dunawa kenan ka ci gaba ka more aljanna ta mai rabote haka suke wannan maganganun na shirme na hauka sai ce kawai ka ci gaba da al'amuran da ka kasance na morewa ka ci ka more ka more kawai wallahi akwai wanda radda aka ga watan sallah wala ranar nan a gidan karuwa suke kwana sai sun kwana da zina sai sun yi zina a ranar a dalilin ramadan ba sa yi amma radda aka ce an ga watan akwai wanda da ramadan suna yi wannan ba a mazantan su amma da wai dalilin ramadan sun hasa amma ramadan ra'a ce an ga wata wallahi sai suka nufa Allah shirye su masu shirya ne kuma Allah tsare mana imanin kun ji na farko a yanke ma kauna daga rama Allah kawai lokacin da ka bata a Ramadan ka dawo kai wannan khutta na farko kenan sai na biyu shine rudar da kai ya rude ka sai ya rude ka ya raya ma a cikin zuciyanka ya zo ya rika ka duka ma ana gaya ma ya rika gaya ma cewar kayan azumi ka raya dare kayan tahajjudi kayan kyamalel kayan tarawi kayan wane ne ka sabki ai sabkano ma kai sai sa wallahi da yawa daga cikin mutane wanda in kana ibada ka zo kana kwance kayi kaza kayi kaza kayi kaza mutum yayi hankali sai sa kuka ga masalar tarbiyya muka zo muka mata duku duku dan saboda yana cikin hanyoyin da shedani yake hallaka mutum na farko ba karanta wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ba na biyu shedani yana rudar da kai yana nuna ma ai kai wa Allah zikiri kaza kai kaza kai kaza dan haka yanzu kai kai yanzu ai kai din zunubin da zaka yi ma ai da wuya ka rasa shi yasa ka sabce ka sabce kaza ka sabce kaza ka sabce su kaza ko ka sabce qur'ani ko ka sabce so biyu ko ka sabce so uku shedani ya rika ga ma kai wannan kai wannan domin kai a yanzu kai a yanzu ai kai ka wadata game da wani kokari ka dage ka kama jiki da wani kai ka wahala irin na Ramadan sai ya zaka shedari ya zaka ba za a kama hannunka ba a'a da wannan rudu da da sanya nuna ma kai kawa Allah ibada yayi ta su sanya ma yana raya ma zuciyanka sai jaka zuwa ga katala da kuma zuwa ga ragwanci ko sai ka ga mutum yana sallar asbahi kaga yanzu kawai ya fasa kaga mutum sallar salloli na khams salawat ana yi da shi baya wasa a cikin ramadan wallahi an bari kaga din ya shinyi za ka ga zuwa masallacin juma'a a ce cikin ramadan ka aiwa za mutum ka gani yana kokari daga ramadan ya kama sai ka ga wallahi sai kusan an kusa an yi hudu ba ta bi ma ko kusan an kusa gama za ka gaishe wai in ma ya dage dan wani sai ana Allahu akbar Allahu akbar ana iqama za ka gansu wani sai an yi maraka na farko gaishe alarke ya manta cewa wannan ibada da yana yana idan kan shi ne ba Allah ne ya umarce shi yayi ibadan nan kuma in bai yi ba babu abin da zai cutar ga Allah in ba kai ba wallahi ba abin da ya rage Allah azkar da yake yi kowane lokaci yana tahiya ne qur'ani da yake sa yana saurare a cikin ramadan yanzu ramadan ya huce ya bari ya koma music da yake saurare ya manta cewar fa kan shi yayi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha in kun kyautata kun kyautata ma kanku duk wanda ya kyautata ya kyautata kansa kuma haka wanda ya munana ya munana kansa zuwa ziyarce ziyarce taimakawa miskinai taimakawa marasa akwai badar da abinci shayar da abin sha don wannan ya tsaya yanzu ramadan ya wuce a an dawo ba za a yi ba yanzu ana dire wai sai ramadan ne zuwa ni ina mamaki wannan dukiyar da kake da ita wadda kake bada wa Allah ne wai baka kuma Allah nan ba wai sai cikin ramadan ya baka ba ba a cikin ramadan bai baka wannan yanzu inda Allah zai kyale kawai sai cikin ramadan kai yanzu yaushe za ka wannan dukiya ta ka tatsa a hannunka Allah bai baka wannan dukiya ba da kake taimakawa mutane a cikin Ramadan wani lokaci ne wani wata ne wanda ba Ramadan bai baka yanzu kai taimaka mutane da kyautata musu wai sai Ramadan sai Ramadan akwai wanda sun tashi taimaka kyautata mutane kawai sai dai Ramadan in zakka ce za su shida sai su bari ta cikin Ramadan su rika sayan abinci suna ba mutane wai zakka wannan zakka ba haƙƙin ka bane ba haƙƙi ne na talakawa ka ba talaka abin da yake bukata can ya je saya ba ruwanka ka je ka sami abinci shi ya ce ma yana bukata abinci wasu sai mutum ya zo ko sai ana koko da kosai ana ana ba mutane wai da kuɗin zakka inda kuɗinka ne ka je kai wannan za ka samu ladanka amma wannan zakka da ka huta ba taka ba ce haƙƙi ne na al'umma na talakawa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ka amsa daga dukiyoyinsu zakka ne wannan ka amsa a baiwa talakawa wannan zai tsarkake su tsarkaka na zuci da tsarkaka na dukiya yanzu galibin wayansu da kuke gana ta gobara gobaran nan wala wasu zakati da wasu hidda Allah yake hudda da kansa wayansu suna fiddawa domin fitina in ta zo sai ta hada da wanda yayi fitina da wanda bai ba duka sai ta hada ta yi generalize duka an yi gobaran nan Kano an yi gobarar na a Zandayar an yi a Maradi an yi a Tawa an yi a Bifa nan Niamey an yi ga wanda ɗan ta'adda suka zo kuma su ma suka afka nan tilabiri kusan wanne rijiyo ne da Allah ba yi ba gobe nan me sa ba ina ne ba yi ba kusan yanzu in ma ba yi ba sai dai wuri kaɗan kusan rijiyo kina kusan majori sai duka kusan an yi wallahi in muka koma ga Allah wallahi tallahi sai wasu fitintunu sun ne sai ta gare mu yanzu ka diba kowane masallatai ka gani yadda muke gaya wa Allah muke gaya Allah matsalukan mu mun dage da Ramadan muna ta gawa Allah a ce mun ci gaba haka nan wallahi tallahi sai kun ga mun samu shanjima amma mu kanmu ba mu yarda da karan kanmu ba muna ganin kawai ayi ibada a Ramadan ne addu'a a Ramadan ne take karbuwa wa ya ga ma Allah nan wanda yake kamun Ramadan da Allah nan na cikin Ramadan mai karba wa yana nan har yanzu ba to amma mu duk mun yi sakaci kan ibada Allah yana cewa ka bota sama Allahnka hal yaqini ya zo ma wani lokaci ne gare ka na wasa wani lokaci ne naka ce wai sai cikin sai cikin Ramadan zaka taimaka wai sai cikin Ramadan zaka rika zuwa sallar jami'i wai sai cikin Ramadan zaka rika karatun Qur'ani wai sai cikin Ramadan zaka rika zuwa ziyara wani in kaga ziyara sai kawai sai cikin Ramadan Ramadan ya ku yan uwa musulmi mu kula da addini mu sai Allah ya kula mu in tansurullahi yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaka ma Allah Allah zai taimaka muku donan done in kai Allah yayi ma in tamsurullaha yansurkum yansurkum in kun taimaka ma Allah shi ma Allah zai taimaka muku ra'un din nan sukun ne ba yansurukum ba yansurkum gani fadhkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku to kawai kai sai ka zo wai sai ka yi kiwa Allah kuma ka ce wai Allah ya mai dan gidan ku ne ya kamata mu akan mahaddaci kaga dai kulli da shedani wani tarko da shedani guda biyu na farko ne yanke kauna ya rudar da kai kawai tun da dai zunuban da ka bari a cikin ramadan yanzu ramadan ya wuce ka dawo ka more wakka na biyu zai rudar da kai kayi ibada kaza kai karatun qur'ani kayi sallah kayi waye dan haka yanzu kai kana ganin wannan ababan da kai kawai ya ishe ka ba sai ka ci gaba da yin ibada ba sai za ka zuwa ga katala da kuma da ragunci aikin da ka dage kana yi ba in kana aiki to kaka yi wasa kiyamul lail da kake yi in ya huce ka dage ka zo ka rika kwatantawa raka'a biyu biyu ne ka rika wutiri da guda kana yi kadan kadan sai ka fara kaurawa sama raka'a biyar kai raka'a biyar hal wutiri kuma raka'a biyar din nan ka rika yin biyu biyu ka salamce ko wani lokaci ka tashi kai biyar gaba ki daya ko raka'a bakwai din nan biyu biyu biyu sai kai wutiri da guda ko ka dauke su gabaki daya yanda kaga ana karatun qur'ani wanda ya haddace yayi ko ko mutum ya ɗauka ya duba duka sunna ne kan wani ya ce muku wai ba a dubawa bin zo ba na kawo wannan matsala har da har da Qur'ani ni'ima ne ba kowa Allah ya ba ba sahabbai diyawan su ba kowa hada sai Qur'ani ba amma kada wannan ya baka kasalanci kai ka ki kama jiki wurin hadda a'a kama kai daga cikin sahabbai akwai wanda yake ya ummu na Aisha kiyamul layl manzo bai haddace ba manzo sallallahu ya bashi umarni ya dauka ya duba to ita ba ta dauka ta duba ba shi aka bashi dama shi yasa ana sallah wai wani can ya dauka yana dubawa bid'a yake yi in ana ta kal a duba wa'annan mamu mutum ya zo ya dauka yana jira limami ya kuskure ya kama shi limamin wanda bai haddace ba Allah bai ba shi ilma hadda ba sai ya dauka ya duba wannan sunna ne alaikum bi sunnati mazo salata na umarci da ku da bin sunnata mazo salata wa khulaf wa sunnatul khulafa rashidin sahabbai kenan kenan wannan wanda bai haddace ba ka dauka ka duba yana da cikin tafsiri ko fasara na wannan hadisin duka sunna ne ka dauka ka rika kokari kana kwatantawa kai kai ka dau iyalanka kai da iyalanka ka rika tara su kuma ba ko da lokaci in tana da kokari ku rika yi in ba ta da lokaci lokaci ka rika kwatantawa sai ga Allah ya saukar da arziki a gidanka ya ku yan musulmi karatun ƙur'an da mace saba yi ya rika ƙoƙari yana bi lokaci lokaci ya sawa kanshi ko da dare ne wallahi ko safaha biyu uku uku biyar biyar kake yi ko a biro ne ka rika yi ko bayan sallah asuba ne ka rika yi bayan azhar a ce kullum za ka rika yin biyar to bayan kowace sallah ka yi safaha guda guda ka rika isai za ka gani a kowane lokaci zuwa wata ya za ka yi ummu na Aisha a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito ummul mu'minin radiyallahu anha tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane ku rika daga cikin ayyuka abinda za ku iya yi kakka dau abinda ya yi karhin ka ana raka'a 11 ka ce za ka fara 11 kullun kana yi kana yi azumi da DJD da kuma na kwana wannan uku a cikin wata sha uku sha hudu sha biyar kenan ka yi ƙoƙari kana kwatantawa kar ka ɗauki abin da baka ka ce kai sai ka fara ma da na dawud a in baka saba ba sai zaman to a ƙarshe kawa masu ku riƙa yin ayyuka wanda kuke iyawa domin Allah bai ƙosawa har sai kun ƙosa in ka kosa kai ka gaji da aiki kaza ka bari sai Allah ya kyale ka yake cewa lalle mafi ayyuka mafi kyawo mafi soyuwa ayyuka wurin ubangiji abinda aka dawoma akai koda ya karanci ka dawoma akan aiki koda ya karanta yau a ce raka'a uku kake yi shabai da wuturi to ka dawoma akan uku ukun nan ya yi ma alkhairi sama da kare ka ringimi raka sha sha ɗaya ko sha uku a ƙarshe kawai ka bari imamun nawawi a cikin shahi muslim rahmatullahi alaihi yake cewa a cikin wannan hadisi akwai kwaɗaitarwa game da dawwama akan ayyuka na gari yake ta kaɗan wanda aka dawoma a kai ya yi alkhairi sama da mai yawa wanda za a fara a yanki a bari kusancewar aiki kaɗan wanda aka dawoma a kai aiki kaɗan ya kasance aiki kaɗan wanda aka dawoma a kai ya yi alkhairi sama da yawan da aka fara aka bari domin dawoma akan ɗan kaɗan zai dawamar da mutum game da yi wa Allah da'a da zikiri ya dawamar da mutum akan yana zikiri ya dawamar da mutum game da kula wannan haramun ne wannan shirka ne wannan bid'a ne wannan kaza ne zama to yana kula domin muraqaba daga muraqib ne surveillance kenan mutum ya zama to yana kula da kuma niyya mutum ya sa l'intention niyya da kuma ikhlasi mutum ya zama to yayi abu dan Allah da kuma mutum ya zama to ya bada kansa ga Allah subhanahu wataala mahalici sai ya zama to alkhairan da zai sama ‘ya'yan itacen da mutum zai sama game da yin aiki wannan kaɗan wanda zai dawama a kai zai zamanto ta yadda zai samu daɗi yana yana fifiko akan mai yawan da yake yankewa yana fifiko akan abu da ya zamanto limkin balinki mai yawa ya ku mutane duk wanda ya kasance yana bauta samun ramadan so ya san cewa ramadan fa ya huce ramadan ya huce wanda kuma ya san yana bauta kama Allah to Allah nan fa raye ne baya mutuwa man kana ya'budu ramadana fa inna ramadana qad mada wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa ma ramadanu illa shahrun qad khalat min qablihi al-ashhur ramadan ba komai ba ne sai wani wata wanda kafin shi watanni da yawa sun riga sun wuce wanda ramadan ramadan ne yanzu ramadan in bara ba shi ba ne wannan ramadan da ya wuce ba shekarun jiya ramadan ne wani daban a fa'in zahaba idan wai wannan ramadan in ya tafi au mada ko ya shuɗe in kalabtum ala aqabikum sai mutane suka juya a kan digadigensu na da na sauraron mizika da waƙe-waƙe da kallon ababe marasa kyau da rashin karatun alƙur'ani da gujewar masallaci da rashin sallah a lokaci da yin wasu ababe marasa kyau duka wannan mutane sai suka koma a kan wannan ababen na da to mutum ya sani wa man yanqaliba ala aqibaihi duk wanda ya koma akan diddigen shi na da kamar Ramadan falan yadurra Allah shay'a bi tuta Allah da komi wallahi idan kai kanka kawa in kai kanka kawa kowa dai ya gare yantala yanda muke zuwa kullum muna ana binne mutane cikin Ramadan din akwai wani dan uwa wanda kullum an tashi daga tafsir wurin malam malam malik sai mun je wurin shi so da dama sai mun je wurin shi amma kawai sai da da kwadam ya tai kuma wallahi babban likita ne shirurji ya je ya karatu shi kasagwace ya gama ya yi doctora ya wara specialization ya zo ya yi concours test ɗaukansu ma aiki sai an yi test aka ɗauke shi ana ganin bayan Allah ga hanyoyin da zai taimaka ‘yan uwansa kuma dama yana taimaka domin ya fara aiki ta wurin an ɗauke shi ta amma da ya duka taimaka uwarsa ma'aifiyarsa ya sa ya dawo nan wurin kuma nan ma sai da ya kuma ya sama bayan Allah nan abokina Usman Nanzir shi ya rika fama da shi duk ƴan uwan nan da yana taimaka musu yanzu da ya fara rashin lahiya sai zaman to dun suka jajjanye sai ma'aifiyarsa da yayarsa su suke jiya shi da shi wannan abokin na yana nesa yake kama ana jiya muka yi kokari ta yadda sallah ma ya fara ya rinka yi tunda mutane suna tsama in ba in dan mutum bai lahiya na kawo muku wannan ne dan saboda kowa shiga cikin taitansa dan mutum bai lahiya yana cikin ile confiance yana cikin hankalinsa sallah fa wajibi ce akan sa ba amma sai ga mutum wata ɗaya wata biyu wata uku wai bai sallah a bai lahiya wane ne wallahi wajibi ne sallah wajibi ce ko mutum bai lahiya mazo sallallahu alaihi wasallam yake ta kai sallah a tsaye salli qa'im fa illam tasri fa qa'idan fa illam tasri fa'al jam fa in lam tastati fa awmi kai sallah a tsaye idan baka iya ba ka zamna idan baka iya ba a zauna ka kwanta idan baka iya ba koda da ishara ne kai wannan yake nuna ba a yahiya mutum koda bai lahiya inda inda ya sallah ce muka yi kokari ban Allah nan ya samu ya fara aka yi shi likita ban Allah nan rashin lahiyar shi mu mun san ba rashin lahiya ba ce irin nan zuwa likita ‘yan uwa akwai wanda ya ce fa wai shi kullum ko bai yi aiki ba wai sai ya samu settlement don haka yanzu ya zo tsaya a wurin wannan kenan zai rika rasa settlement don mutum ya shiga cikin taitan shi wallahi baka sanin waye mai san ka sai lokacin da wani rasu jaraba ya same ka ya je ya kwanaki ko da rasala muna hira da abokin nan yanayin jikin nasa ya ce duk mutane sun gudu sun bar shi daga ma'aikaci ya ce zuwa ya ce yana dawowa bawan allah nan litinin ya kirawo likitocin nan ya ce ni ba zan bar gidan nan ko kun yarda ko buku yarda ba ni dai zan bar gidan nan ya gaya wa profesor ɗin da duka sauran abokan aikinsu ran litinin ran lahadi ya gaya musu ranar litinin ya sanya aka sa ya yi taimama ya yi tsalla asibahi ya zo ya tsallar duha sai ce a juya shi ya kalli gabas can kusan karye ɗaya da wani abu ya kalli gabas sai aka ji ya ce wa alaikumu salam wallahi ya ce wa alaikumu salam ya mayar da sallama ma'aifiyar damar tun da ta je halishinsu ya kari ta san cewa damar rasuwa zai domin latijuwa ce ta ce wa na faya rasu ku diba gani yaya shi ta je ta diba ta ga bakin ya bude idanuwa sun bude to damar mazo salata ya ce idan rai ya tafi idanuwa suna bin shi ta ce ya rasu aka ji aka diba kawai ya rasu bawan allah nan dan Allah wannan shin hal akwai wanda ya cancanci mishi sallah in ba wannan dan uwan nashi ba ko malami ne ba yanzu wani da yake can da ya taso daman dan bid'a ne shi yasa da kuke ji muna bin saman yan bid'a wallahi tallahi ba karamin fitina bane yanzu maimakin ba Allah ne ya mishi sallah muka shafa mun zuwa can tahowa da shi morgue nan wurin da ya dama an cire komai aka zo wai kun san me sai je gayyato wani dan bid'a kawai mu mun aje ga sai da muka goni ya zo ya tsaya sai ce wai ai wai malamin shi ne na ce a'a ga dan uwan shi shine ya cancanta shi wancan dan uwan nashi dan bid'a sai ce ai malamin shi ne kawai ya zo kabbara ana sallah don kusan karantarwar bid'a babu abin da take sa sai bid'a yanzu Allah wa yazquna lil malaika tusjudu li adam fasajadu illa iblis aba ko ba haka ba da Allah ya umarni ga malaiku su wa annabi adam sujada sai kowa ya sujada sai iblis ya tsaya ya yi ko ba haka ba yanzu an yi umarni a yi wa gawa sallah kowa ya masa sallah sai iblis sai shi wannan dan dariƙa ya tsaya kana minal musawwirina ya tsaya yana cikin ɗaukar hoto yana bidiyo kai diba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yawa janaza sallah yana da qirati in ya raka ta aka binne ta yana da qiratsani aka tambaye shi me qiratsani yace misal uhud kamar duk ta kwatan kwatan dutsen uhud kai ujo kwatan kwatan dutsen uhud na lada kai kada kana daukan hoto kana daukan bidiyo kai in karanta wasu na ta zai haka nan kuma wallahi da aka je can makabarta manzo sallallahu alaihi ta yi in an binne mutum ta ce ku roƙa dan uwanku gafara ku roƙa mishi tabbatuwa was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al ku roƙa mishi tabbatuwa tambayar da za a mishi na kabari ku roƙa mishi Allah ba shi ikon ba da amsa domin yanzu ake tambayarsa kun san me suka yi daman tun ana yi suka fara cewar muna baran tabara duk wanda ya iya wallahi ana idawa wannan abokin yana cewa kowa ya mishi addu'a abin da ya iya roƙa mai gafara ba a karanta qur'ani ba a karanta yasin ba a karanta tabara wallahi rigizo muraja'a suka fara tabarakal ladhi bi yadihi mulku ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal suka dauka ku suka daga murya kaga sharrin bid'a matsalar bid'a hatta kana kabari sai matsalar nan sun goga ma to muna kyautata ba Allah ya mutuwa kyakkyawa yanzu dan Allah roƙa mai gafara an roƙa in ka karanta Qur'anin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka ce ba alif lam mim ba sai wannan alif din na lada goma lam lada goma mim lada goma yanzu ka karanta mamaci Qur'ani gabaki ɗaya komi bai samu komi wallahi ya koyan uwa musulmi wannan nasiha ce ga kowa don saboda abin inda mun biya ranan nan to wallahi ko da a ce muku limamin da zai muku hudu ba yau wani ne ba ni ba ko kuma ina kabari don saboda ni da dan uwana ne wallahi gwanda lahira ta yi baki wallahi tallahi ba ba a wannan renin wayan nan shi yasa in zaka in ma in ma kana da wasu dangin ka wasu yan bid'a ka samu kai wasiya kal wanda ya kusanci gawa na sai mai aqida kaza dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu ma'abuta tauhidi 40 suka yi mishi sallah in sun nemi cetonsa ana ba su in sun nemi ceto wurin ubangiji ana ba su kuma binna ka zo ka mutu kana bukatan gafara Allah ya gafarta ma Allah ya baka aljanna Allah ma kaza mutum ko bai iya ba larabci yayi da din yaran da yake yi yanzu din an hana mushi wannan yanzu ba Allah na yayi mutuwa kyakkyawa ko kai mikiyansa ne da yace wa alaikum salam kai ka san cewa mala'iku ne mai da sallama kyautar sau ya mai da mala'iku amma dibu wallahi binnar da aka mishi sallan ma da ya zo buga-buga ba ta huta ba dai minit wanda kabbara na gawa idan mutum ya mutu ana mashi hudu ana kabbara biyar ana shidda ana bakwai don wanda zai wa gawa sallah in yana da relation da ita ya san ciwon shi ya san kiman shi ya san darajar shi yana tausayinsa zai tsaya cikin sallan nan yi mishi addu'a addu'a wadda take kyakkyawa dan in baka san kima abu ya za a yi ka mutunta shi wallahi shaf shaf dandana ya gama don haka kowa ya shiga cikin taitansa ya san da wa yake da alaka ya san wane ne cikin danginsa ya san wasiyar da zai bada don ko da ya mutu gawansa fa ba wai abin banza ba ne manzo sarasa yake cewa mumuni yadda yake da raye yadda yake da kima da daraja yana raye to haka ko ya mutu yana da kima yana da daraja Allah ya taimake mu Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya kyauta ƙarshen mu kyauta ƙarshen yana da alaka da ayyukan mu da muke yi kyakkyawa ya zama to mun dore akai fa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin Allah ya sanya mu kyakkyawan khatima Allah ya sanya mutuwar mu ta zama to kyakkyawa Allah ya ba mu ikon cikawa da kalmar shahada albarkar gaskiyar da muke ga al'umma albarkar gaske da muke tsaya mu saurara lokacin da ana gaya mana Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya cika Allah ya cika mana ladan mu Allah ya kare mu da fitintunu wannan fitintunu da suke faruwa a kasashen mu da makwabtan mu Allah ban mu iya komi Allah kai ne mai iyawa Allah duk abin da ya gagare mu Allah bai gagare ka ba Allah duk wani munafiki azzalimi shedani Allah in ya gagare mu Allah bai gagare ka ba domin Allah kai ne alƙahar ya Allah ka taimake mu Allah ka ruha mana asiri Allah ka buɗa mana hanyoyi na arziki Allah ka buɗa mana hanyoyi na samu Allah ka sauƙaƙe mana al'amuranmu Allah ka yassare mana Allah duk wasu ƙohi na fitina Allah ka rihe su Allah sabubban da suke sanya wannan fitinan na waruwa Allah ka tushe ta Allah ma izzal islamu wal muslimin wa azil shirku wal mushrikin wa dammir a'daka a'da din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa qaw hadatha din ya rabbal alamin Allah ma aminna fi awtanina وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم فرج عنا همومنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم فرج عما المهمومين ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم تقبل منا يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله